الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan dangi ya bude godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tsarin albarka wanda insha Allah ta'ala ni daidai da sha tara ne watan da na musulunci kawai kai ba ban ji ba ashirin da hudu subhanallah ashirin da hudu ga wata al-muharram ya annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da tara ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ishirin da shida wanda kai ce ana tsaron mu daga cikin wannan masallaci na cece tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tsarin albarka mai suna usulul sunna na babban malami shi ne imam ahalin sunnati wal jama'a wanda taken karatun namu shine tauhidi addinin annabawa ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu daga munanci da kuma riya wanda insha Allah ta'ala wannan shi ne darasin mu na sha uku ko a cikin wannan littafi na usulul sunna ba mu gushe ba a wancan karatun namu mun yi bayani kan wata gaba mai mahimmanci ita ce gaba ta wadda imam ahmad bin hanbal yake cewa yana daga cikin sunna wadda ta zamana wajibi ta lazimi dole mutum ya yi imani da shi yake cewa wanda ya bar tsaye daga cikin wannan bai karbe ta ba kuma bai yi imani da ita ne yake cewa wannan bai daga cikin ahalin sunna yace shi ne mutum ya yi imani da kaddara na alkhairi da kuma na shari da ja hadisan da suka zo suna bayani kan kaddara babu ruwan shi da kayaya da kuma yaya abin ya kasance wanda wannan bayani kan kaddara mun sha yin shi kuma insha Allah ta'ala mun so mu ci gaba da bayanin to saboda ka a tsawaita karatu sai muka ce za mu taƙaitawa mu ketara kan gaba na gaba daga cikin wannan karatu mu sani uwa duk wanda bai yi imani da kaddara ba to wannan mutum bai daga cikin ahli sunna wal jama'a yana daga cikin kungiyoyi na bata wanda za su iya kai mutum wutar jahannama wanda mun ba da misali daga cikin su akwai yan kadariya wanda suke inkarin kaddara Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tsari da shiga cikin irin wannan mutanen sai malam yake cewa yana daga cikin sunna ta wajibi ko yana daga cikin aƙidu wanda ya kamata mutum ya yi imani da su tun da yanzu mun shigo cikin lissafin da daga da malam yana ma bayanin aƙidu ne na ahali suna wa jama'a wanda in mutum ya yi riko da su ya yi imani da su to wannan mutumin shi ne ne shi ne ahali suna wa jama'a sai malam ya shiga gaba ta gaba shi ne yake cewa ni alƙur'an kalamullahi wa laysa bi makhluqin alƙur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne ba wai halitta ba. Duk da nan wani za ku gani karatun da muka yi ni shi sama-sama kan abin da ya shari'a da sai da suke bayanin ganin Allah subhanahu wa ta'ala da sauransu. Mun taƙaita ne saboda za mu zuwa mu tarra su nan gaba kaɗan. Insha Allah. Sai ma da yake daga cikin su ne akwai cewa alƙur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne ba halitta ba malam yake cewa wal qur'an kalamun lahi wa laysa bi makhluq lalle shi al qur'ani malam yake magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba halitta ba yake cewa wala yad'u an yaqul haka kan mutum ya kuskura ya ji nauyi ha ko ya yi rauni an ya kula ya ce da yasa bi makhluqin cewa alqur'ani ba wai halitta Allah subhanahu wa ta'ala bane ba yake cewa fa inna kalamun lahi laysa bi ba'in minhu wa laysa minhu shay'un bi makhluq yake cewa saboda shi magana Allah subhanahu wa ta'ala ai abu ne wanda yake tattare da Allah kinan da abin da yake tattare da Allah subhanahu wa ta'ala na daga sunayensa da sifofinsa wannan abubuwan malamin suka ce ba a sa su daga cikin mai halitta yake ai abu ne wanda yake tare da Allah subhanahu ta'ala ba abu bane ba wanda yake nesa ga Allah subhanahu ta'ala yake cewa kenan duka abin da yake tattar da Allah subhanahu ta'ala irin sunaye da sukoki kenan abu ne wanda yake ni wanda yake wannan abin ba a kiran shi da cewa halitta ne za mu zo mu bayani wannan insha Allah ta'ala malin shi wa iyaka wa munazaratu man ahdatha fihi sannan ya ce dan uwa ahli sunna ina muka gargadi da ni da irin munazara muqabala ko jayayya ko ƙure akan wanda suke cewa alqur'ani halitta Allah subhanahu wa ta'ala ne wa man qala bi lafzi wa ghairihi da wanda suke cewa wai da magana ta da alqur'ani dukkaninsa halitta Allah subhanahu wa ta'ala ne wa man waqafa fihi da ma wanda yayi shiru akai shine wanda ya tsaya za mu zuwa shi ma mu bayani wanda yake cewa to shi dai alqur'ani ya yi imani cewa magana Allah eh magana Allah subhanahu wata'ala ne to amma halitta ne ko ba halitta bane shi bai sani ba fa qala shi ma ne yake cewa la adri makhluqun aw laysa bi makhluqin shi wanda yake cewa ban sani ba wannan halitta ne ko ba halitta bane wa inna ma huwa kalamun lahi malai ke kai alqur'ani shi magana Allah subhanahu wa ta'ala ne fa hadha sahibu bid'ati duk wanda kaje ke cewa yayi imani da alqur'ani cewa magana Allah ai halitta Allah magana Allah subhanahu wa ta'ala ne amma bai sani ba halitta ne ko ba halitta bane Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa wannan shi ma dan bid'a ne kamar yadda bi in ka ɗauki sharikan malamai za su gani suna cewa ka ce na yarda alƙur'ani magana Allah ne in ka tsaya bakin nan suka ce baka yi daga cikin sauran yan bid'a ba fa da akwai yan bid'a da dama kamar yadda yanzu muka ba da misalin wannan da malam ya kawo a sun yarda amma ma ai da abin da bakunan mu suka saba gani kenan ko wai dole in ka ce alƙur'ani magana Allah ne kenan yanzu ka yi ka tabbatar magana Allah ne ko to sai ka kore cewa ba halitta ba ne wani ka tambaye shi alkur'ani magana Allah ne ko halitta Allah ya ce kawo ka ji wata sabuwa Allah ya shirya da mu malam ya ce man qala huwa makhluqun duk wanda ya ce ma alkur'ani halitta ne a ko wannan mutumin kawai dan bid'a ne yace wa inna ma huwa kalamullah shi alqur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne wa laysa bi makhluqin lallai alqur'ani ba halitta bane ba to a nan wurin kun ga malam sai ka samu na abubuwa kishi bayan kishi ya yi mana kishi daban-daban kan wannan lamarikan da shi ma insha Allah ta'ala za mu faɗaɗa bayani kan lamarin wannan sabi yana daga cikin lamari wanda al'umma da dama suka yi suka suka jahilta kuma za mu karanta sharika na malumai dangance da ni dangance da irin wannan mutum kudu da yadda suka faru da yadda mun sha bayani ta abin da ya shafi wannan fitina wadda ta shafi wadda ta shafi al'umma wanda nan malam ya kawo su kungiyoyi ne wanda suka saba ma ahlus sunna dangance da wannan magana na farko sai shi akwai jahiliya karara wanda suka ce alqur'ani halitta ne da Allah subhanahu wa ta'ala ba magana bane ba sannan kuma akwai lafziya wanda su kuma suke cewa lafzina da alqur'ani dukkanin sa halitta da wanda an yi bayanin su nan ko sannan sai ke cewa kuma akwai alwaqifa wanda su kuma suke cewa alqur'ani magana Allah ne amma ba halitta amma ba mu ce halitta ba ne ko ba halitta ba ne ba wai sun ce imani alkur'ani magana Allah ne amma ba su ce halitta ba ne ko ba halitta ba ne ba mun gane ko sannan kuma akwai kullabiya wanda su kuma suke cewa alkur'ani labari daga Allah kawai kamar wata ma'ana shi wadda aka samu daga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba wai magana ba ce. Ha? Mun gane? Ko sai mun shiga cikin bayani ga dangada, sai a fara bayani insha Allah. Sannan akwai ash'ariya. Su kuma suna cewa Alƙur'ani ba maganar Allah ba ce ba kai tsaye. Kawai dai wata hikaya ce wadda aka yi daga wa daga shi Allah subhanahu wa ta'ala. kenan wata hikaya ce wanda aka yi daga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar maganar tashi kamar yadda mu malam in ka ɗauko wasu daga cikin masu yan filo wanda suka ɗan zurwa ciki za ka ji suna cewa za ka ji suna cewa wai asalin kamar da na taɓa ba ku labarin wanda ya ce wai asalin alkur'ani ba da larabci aka saukar da shi ba ko lokaci a kawai dai wani abu ne wanda ya zo daga wurin Allah wai sai aka goma annan Muhammad salam da wannan abin ta yadda mu za mu iya gane za mu iya gane menene asali ba wai kalmomi bane kamar yadda daga cikin aƙidin irin su ash'ariya da su jahaniya da mu'tazila da dama daga cikin su wanda suke korewa cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala bai ne bai magana wanda wannan fitina ce wadda take da asalin girman gaske a cikin musulunci za ka ga duk maluma ahlu suna in suka zo kan wannan gaba suna ba da muhimmanci kwarai suna cewa wannan kadiya ce kamar da al'umma da dama suka sani wadda take da haɗarin gaske ta cewa wai alƙur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne ba wai halitta ba wanda su kuma ahlu sunna baki daya tun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa ahlu sunna na karshe sun haɗu kan cewa lallai alqur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ce ba halitta ba kan wannan abin ne aka samu fitintunu da dama suka faru wasu malumai suka je kasu wasu malumai aka ba su tashi wasu maluman ma aka kashe su saboda ni lokacin an bid'a su ne suke cin karansu ba babbaka irin jahaniya da mu'tazila kamar yadda muke bayani zamanin sarki ma'amun da kuma mu'tasim da kuma wasik wanda shi wasik ɗin kamar da malumai suka yi bayani daga baya shine khalifa na uku wanda a zamanin shi ne da ya fahimci ina ne gaskiyar lamarin ya hido imam ahmad bin hanbal daga ni daga cikin kas wanda wannan wasu sarakuna ne daga cikin daula abbasiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fitina al'umma da su ta hanyar jami'a da kuma mu'tazila da sauran wanda suke kan aƙidu na ƙasa wanda suka saba ma manhaji na ahlus sunna wanda suka saba ma alqur'ani da sunna amma dai karshe kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ta wal aqibatu lil muttaqina karshen dai makomar dai kin nasarar dai na suwa ne ne na masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ne shi yasa da abin da zamu ko mu sa tsoron Allah a ciki babu tsoron Allah mutum zai yi asara a ciki kamar yanzu kan wannan fitina Allah ya kyauta a irin wannan zamanin ne wanda duk da daman san ma fitina da tsohon malumai da dama sun yi tsoro wasu sun yi shiru sun ma kasa inkarin abu wasu kuma sun yi tahila sun yi ta dubare dubare saboda ni ka a kama su kaso ko kuma ka a liƙa musu kashi shi yasa duk wanda ya tsaye ma gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi kuma sai ya ɗaga shi duk jarabawa da zai fuskanta a rayuwa wannan abin da ya faru na cewa alkur'ani halitta ne ko magana ne shine ya ɗaga bayanin imam ahmad bin hanbal haka ne shi ya jawo ake ce ma imam ahmad bin hanbal imam ahli sunnah wal jama'a saboda ni a kowa ya sauke shi kadai ya tsaya kamar da mun sha ba labarin malamin shi imamu shafi'i ko wanda da aka kawo su aka zo aka fara liƙa musu kashi mana an ji ma'anar shugabanni a zalimin imamu shafi'i shi da fara shan kashi sai ce ko a saurara zai bayani sai ya sauri a ko ya kama yatsayin su guda biyar yake cewa da a saura da injila da zabura duka ya zana yake dukkanin su wa'annan shi a lokacin da yake musu magana yana bayyana cewa dukkanin su wa'annan ya tsanyi mun gane a halitta Allah ne su kuma a lokacin suna fahimta abin da yake ce musu duka wannan littattafan da ya zana halitta Allah ne ba magana Allah ce a to aka zo gare shi shi Imam Ahmad bin Hanbal ana ba shi tashe shi shi har yanzu yana kan cewa Al-Qur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne ba halitta ba aka ce bai rugu ba haka aka ci gaba da bugun shi aka ma shi aka shi kaso har sai da wancan sarkin ba man da ba ce balle a ce sa'ida har sai da ya mutu wani ya hau shi ma wancan sai da ya mutu Imam Ahmad bin Hanbal yana gidan kasu wani ya hau shi ma sai ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi kamar yadda wasu daga cikin malumai suke ambatawa aka yi muƙabala tsakanin wani wanda yake cewa alƙur'ani halitta Allah ne da wanda yake cewa alƙur'ani magana Allah subhanahu ta'ala ne ba halitta ba da aka tattauna gaban sarkin a lokacin da ya fahimci cewa lallai wanda suke da abin cewa alƙur'ani magana Allah subhanahu ta'ala ne ba halitta ba su ne suke a kan daidai su ne suke da dalili wa'ancan kawai shirye ne da shafi haɗu suke yi ba su da wani dalili a kan muna fahimta shi yasa yan uwa mas'ala ta aqida kamar da malamai suke ambatawa yana daga cikin mas'aloli wanda suke ba a wasa da su yana daga cikin mas'aloli wanda kowane lokaci ake son malumai su mai da muhimmanci kansu ta hanyar karantar da al'umma da kuma tusa ma al'umma hakikan wannan bayanin. Malumai da dama suna cewa in kace alkur'ani ba magana Allah subhanahu wa ta'ala bane kamar yadda wasu su suke cewa wai Allah ma bai magana subhanallah. Suka ce to ai kore ma Allah subhanahu wa ta'ala magana kaskanci ne ga Allah. Saboda ni kuna kwatanta Allah subhanahu wa ta'ala da abubuwan da ba su magana irin daskararren abubuwa. Haka Allah da ya zo kan masu bautar shanu da cikin kalubalansa su da Allah ya Allah ya ce masa to ai abin bautar nasu bai magana haka masu bautar gumaka to ai abin naku ba su yi ba su magana. Ko mu yanzu ne wai mu da muke halittun Allah subhanahu wa ta'ala in aka ce wani kurma ne yanzu a wurin mutane masu jini suke kallo wannan musulman yana da ni yana da naƙasu yana da tsawaya amma za mu zauwa mu ji daga cikin irin dalilai da malumai na ahalus sunna suka kawo domin tabbatar da cewa lallai shi wannan alkur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne ba wai ba wai halitta ba gashar suna na imamul barbahari wanda aikun shakara sun shirin ko? ha? sai yake cewa kanin mu'allif rahimahullah wal qur'an kalamun lahi wa tanzilu wa nuru yace shi alqur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa al'umma yace sannan kuma haske ne wa laysa makhluqan shi alqur'ani ba wai halitta bane ba yace da anna alqur'ani min Allah yace ai shi alqur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala ne gane wa ma kana min Allah yace fa laysa bi makhluqin kiran duk abin da ya fito daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kaman magana a to ba halitta ba ne ba yake cewa wa haka za ƙala maliku bin anas haka imam malik bin anas yake cewa wa ahmad bin hanbal da imam ahmad bin hanbal yake rahimahumullah dukkanin su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rahama yake cewa wa min qablihi ma min al-fuqaha kai da ma wa'ansu wanda suke gabaninsu wa man ba'dahu ma da kuma wanda suke bayansu shine wanda suke gabanin su suwa kenan a su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda malamai suka ce wannan mas'ala ce wanda ba kuwa ce ba a ma san ta ba an kirkire ta ne muna fahimta yake cewa kuma haka bayan su shine magabata wanda suka bi bayan su da kyautatawa sai yake cewa kuma wal mira'u fihi kufrun jayayya akan wannan lamarin a mutum ya rinka ja ya ce a a kaza a a kaza a a kaza ya ce wannan mataki ne na kawo ki Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare to da shi shi bayanin da yi sai ke cewa mana iqada ahli sunnati wal jama'a anna al-qur'ana kalamun lahi yana daga cikin iqadi yana daga cikin abin da ahli sunna suka kudurce yana daga cikin aqida na ahli sunna wal jama'a shi ne alƙur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne ha ai takallama bihi haqiqatan ai Allah ne magana da gaske ba wai halitta a alƙur'ani magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa sami'ahu minhu jibril ai jibril ya yi wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala wa nazala bihi ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ma mala'ikan nan umarni ya zo ya jiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abin da yake daga gare shi na alqur'ani sai ce hadhihi aqidatu lan yukhali fiha ahadun min ahadin ahli sa'ina ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan magana ce wanda take tabbatacciya babu ɗaya daga cikin wanda ya saba mata cikin wanda suke bi tafarki na sunna annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم يتي وإنما خالف فيها أهل أي أهل الدلالة من الجهمية أتباع جهل بن صفوان yake cewa ai ba wanda suka saba kan wannan sai wanda suke kan hanya na bata jahaniya wanda suke bin jaham dan safwan da kuma mu'tazila da zaidiya da shi'a yace kullu haula ya'khudhu an jahaniya hadhihi hadhihi al-mas'ala yace kuma dukkan wa'annan gaba daya a shine suwa mu'tazila da zaidiyya da jahiliya da wa'ansun kuma yace dukkanin asalin wannan fasilar sun dauko ta ne daga jahiliya muna fahimta yace cewa wa kazalika ibadiyya kulluhum yasiruna ala hadha manhaj haka ne ibadiyya eh ibadiyya kuma suna kan wannan manhaji wanda yake na saba ma alqur'ani ne da sunna akan fahimtar magabata yake cewa fa yarawna anna alqur'ana makhluqan da haka su suna kallon alqur'ani halitta ne bi anna allah indahum la yusafu bi annahu yatakallam tabi da aurin su wai su suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ai baya magana kama annahu la yusafu bi sam'i wal basar kamar yadda suke koyi ma Allah subhanahu wa ta'ala siffar shi kai da ta gani wal ilm wal irada ai wannan zan ce wanda ya karanta littafin na malam kurkusa alqaidatu tauhid ko da akwai shi cikin ko a alƙidan wani mukhalafar wal kaza wal kaza a wannan ai tauhidi ne na ash'ariyya ba tauhidi bane na ahlus sunna wal jama'a zaka ga suna kore sifofi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su kamar suna yanzu kamar magana suna ce a Allah bai magana a wasu su suka ce a Allah yana magana amma sai dai a hikaito kamar yadda za mu zo mu ci gaba da bayani kowa ya insha Allah sai sai imam al-bukhari ya ci gaba da cewa wa anna lahu sam'i wal irada wa ghairi zalika indahum da ma wa ansu sufofi da suke koyi ma Allah subhanahu wa ta'ala wa in kanu yatazaharuna ay anna qasdahum tanzihu lillahi jalla wa ala koda kuwa wai su abin da suke nunawa a zahiri wannan wai suna tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ne an mushabahatin makhluqina wai suna koyi Allah subhanahu wa ta'ala ka a ce Allah yana kama da halitta misali yanzu ba Allah ya ce mai ji bane ba shi ha Allah ya ce mai gani ne ko to wai yanzu sai su ce wai bari kar ku kwatanta Allah da halitta bari su kore ma Allah ji da gari saboda mu ai halittun Allah ma suna gani yasa malumai suke cewa duk inda ta yi irin wannan yan bid'a na farko sai da suka kwatanta Allah subhanahu wa ta'ala sannan suka yi tawilin da shi sai da suka fara shabbaha Allah da halittun sannan suka samu dama na irin shegantakun da suke yanzu misali kamar da Allah subhanahu wata'ala yake tayo mai shafu an sakin ko ranar da Allah subhanahu wata'ala zai yi zai yayi kwabrin shi to yanzu maimakon su ban shi a haka kan ma tunanin ke zuma irin naka ko irin na halitta ka za ku a'a ba dai Allah yake yana da su yana da yayi ki baka sani ba saboda Allah bai yi bayani ba to yanzu sai mutum ya rinka dauko irin kwabraye wanda ya sani sai ya rinka kwatanta su ta ya za a cewa Allah yana da Allah yana cewa yadullah fawqa aydihim ko hannun Allah subhanahu wa ta'ala aka hannayen su sai su rinka kwatanta Allah subhanahu wa ta'ala hannayen Allah da hannayen su to a lokacin ne sai su kama hanya na bata amma da sun bar abin yadda yake laita ka misali shi Allah yana yi yana gani Allah yana magana ya suke gumu sani ba muna fahimta jajin Allah yake ya ganin Allah yake baka sani ba kamar yadda malamai in suka zo irin wannan wuraren suna misali da cewa ba ka ɗauka halittu da mu ya mu yanzu sai da kanka aika da sabro yana gani ko a ina in ce sabro yana da ido ko bai da ido a bai ji ba yana da su ko da yake bin taba ido hudu da shi shi yasa ban sani ba yana da ido ko ba da ido kun san da kun ce yana da ido kai ganin sabro da naka dai ne idanuwan naku iri ɗaya ne ha kayar da irin tsuntsaye irin kiyashi irin duka wannan halittu ne suna gani ko to amma kai da kanka ka ga halittun nasu ganin su ya sha bamban ko to balle ubangijin wannan halittun ko ne ma Allah subhanahu wa ta'ala duka ɗaya daga cikin wannan sufofin tawaya ne ba daidai bane ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu yace ko da kuwa a zahiri suna nuna cewa wai su suna kokarin tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ne daga halittu mala yace wa hada za'amul batil wannan tunani ne ko riko ne da abu wanda yake ba daidai bane ba abu ne na baka yake cewa fa inna sifatin rabbi subhanahu la tushbahu sifatul makhluqin ai sifofin Allah subhanahu wa ta'ala sam ba su kama da sifofin ubangiji sifofin Allah ne daban ne ba wani da ya kama da shi a cikin wannan yake cewa lahu asma'un wa sifatun taliqu bihi wa bi azmatihi Allah yana da sunaye yana da sufofi wanda kawai suka dace da irin girman shi mun gane ko yake kuma walil makhluqina asma'un wa sifatun taliqu bihim wa bi bashariyatihim فلا تشابه بين نوعين من جهة من جهة الحقيقة والكيفية. يمكن شوى to ai kaga Allah yana da sunaye ko ha to halittu suna da sunaye ko ba su da to dan ni zaka hada yanzu to kenan sai ka kore ma Allah suna ko tunda ai da wannan ma suna ne wannan ma suna ne to amma kaga sunayen Allah da sifofin Allah sai suka dace da shi Allah subhanahu wataala irin darajar shi da kimar shi yasa ba wanda za a kira da irin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. A shi ya yanzu misali Ar-Rahman, Ar-Rahim, ko Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, ka taɓa jin da irin wannan sunan? A? Ka taɓa jin ana cin wani Ar-Rahman? Sai dai ne. Sai dai Abdurrahman, bawan mai rahama ko? A? To Allah ya samu dace. To kenan yanzu ka gani dan halitta suna da siffofi Allah yana da siffa ba za a gama wannan siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala da ta wannan halittun ba saboda sun saba ta kowane bangare ba guda bane ba samsam Allah ya samu dace shi ma da yake cewa wa in kana tashtariku fi ma'ana wal lafaz ko da ko wani lokaci sun haɗu a cikin ma'ana da lafazi mun gane misali Allah yake yana da hannu ko a ai hannu ne ko to kuma halittu ma suna da hannu ai kaga ma'anar da lafazin ya zo iri guda ma'ana hannu hannu ne ko suna hannu suna hannu ne ko a to ko da kuwa sun zo kana guda yau ma ƙwarin nan da kai ko da ku sun zo kana guda to ka hankalinka ma ya kawo ka haɗu na Allah subhanahu wa ta'ala da wani. A shi Allah subhanahu wa ta'ala wa lillahi maslul a'ala, kun gane ko? Kenan mala yake cewa wannan dukan su ba daidai ba ne ba, bai dace ba bawa ya rinka ma irin wannan tunanin. Amma mazhabi na ahalus sunna wal jama'a da kuma dalilan da suke akan shi na alkur'ani da sunna cewa alkur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma Allah yana magana yake cewa yana daga cikin dalilin su shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in ahadun min al-mushrikeen tajaraka fa ajru hatta yasma kalam Allah ko kage karar ce zo da kalam Allah in wani daga cikin mushrikai ko cikin wanda suke ma'abuta littafi ne a ya nemi ya ji ta bakin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Allah yana mai umarni kamar izini ya zo ya ji magana Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya ji mi magana to kenan kaga tunda Allah ya ce magana kenan ka bar shi a magana mun gane a wannan abu ne wanda musamman malam bahaushe zan ce ba a saba yin ku ba shi yasa kake jin abun wani musamman in ka shiga cikin ƙauyukan mu za ka ji abun Allah ya sauka wani wuri kuma malam ya ce yana daga cikin dalilin su inda Allah subhanahu wa ta'ala yake mayar mada muna ke masa ne yake cewa yuriduna eh ayyubadilu kalam Allah suna ƙoƙari sun dage kan cewa wai sai sun sauya magana Allah subhanahu wa ta'ala. To kun gani nan duka ayoyi ne na alkur'ani wanda suna daga cikin dalilai da kuma ijma'i na al'umma da dama kan cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana magana kuma babu shakka alkur'ani magana Allah ne. Kenan kawai ya zo ya tallama wasu shigori da ce ma alkur'ani ba magana Allah subhanahu wa ta'ala bane ba wannan ya saba ya saukar ga saman kan hanya Allah yana magana kuma Allah bai gushe ba yana magana ta yadda ya so ta inda ya so da yadda ya so wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yana siffanta magana shi cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi Allah ya kasance idan ya nufi abu ko idan ya so abu kawai zai ce abu ya kasance ne ya kasance mun gane a sai Allah ya ce kaza ya kasance kawai shi wannan ya kasance sai malumai suke cewa fa asbatat li nafsihi qawli dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar ma da kanshi magana inda yake cewa idza qala Allah ya Isa lokacin da Allah yake kala lokacin da Allah yake ni ya isa mun gane ana ganewa a eh an ware shiga an ware shiga karatun aqida ne kuma ga inda Allah subhanahu wa ta'ala kyalare yake wa kallama Allah Musa taklima Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da wa da annabi Musa annabi Musa ya ji sakon Allah subhanahu wa ta'ala saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aike shi zuwa gawa zuwa ga banu Isra'il ko zuwa gawa ko zuwa ga Fir'auna to yan uwa wannan yana daga cikin dalilai da Imam Barbahari ya kawo kan cewa lallai ahlus sunna akida su shine alqur'ani gaba ɗayan shi magana Allah subhanahu wa ta'ala ne ba wai ba wai halitta ba kenan ya saba ma aqida na ahlus sunna cewa mutum ya rinka kwatanta maganganu irin nashi da magana na Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi laita ka mislihi shay'un ne ba wani abu wanda ya kamance ce ya da shi idan ka rinka dauko sunayen Allah ko sifofin shi a hoce a tillamani a tillama a tillama al'umma shubha Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare suka ce sannan ka sani yana daga cikin tabbataccen abu shi dai alƙur'ani ne in ka yi imani daga wurin Allah yake to shi Allah shi yake alƙur'ani magana shi kamar yadda muka yi bayanin wannan ayoyin ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisai da dama wanda suke nuna alƙur'ani magana Allah ne to nan ne ne kai kuma ka zo da sabon abu kuma ka ce ko kake sai al'umma sun sauka daga saman kan abin da yake da asali su koma saman kan abin da baya da asali to yan uwa ke nan mu kiyaye sai kuma bayani da ya ci gaba da sharhi ka abin da ya shahi haɗarin musulmi su saba ma wannan haɗarin su sauka daga saman kan wannan kamar yadda ya bayani cewa gafa yadda irin akidun da suke kai wanda mutum zai iya kaiwa ga kawo ya ci gaba da kawo dalilai wanda suke bayanin cewa lallai alkur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne hatta ya kuma salamullah wa zalikum qala Allah min qabl ko duka su lallai ne wanda suke tabbatar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana magana sannan da yake kawo tanzilu kuma littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar sai yake cewa ai anzalai ai anzalahu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasitati jibril ai Allah ya saukar da wannan alqur'ani ne gawa ga bawon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar wa mala'ika jibril wa qala ta'ala sai Allah yake cewa nazala bihi ruhul amin ko ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wala in ka dauki sharhi rabi' gashi nan ayoyin da ibn qayyim ya rinka dauka yana martani kan cewa Allah yana magana shine shekarabi yake cewa tunani ne wanda in mutum yake zai sa kai irin yadda ibn qayyim ya rinka ya rinka hiddo raddi ya rinka hiddo ayoyi wanda suke tabbatar cewa Allah irin su izina da ha yace da kaji izina da ai ka san kira ni magana shi to saboda lokaci mai baiwa mu ce duk matattaro irin maganganun da malamai suka yi ta ga wannan yana nuna mana cewa lallai Allah ya saukar da alkur'ani ne kuma da wani yare da larabci ko to duka akida na ahlus sunna shine suna kan cewa lallai alkur'ani magana Allah subhanahu wata'ala ne ba halitta bane ba kenan kan mutum ya dauki wani bangare na cewa a'a shi ya yarda dai alkur'ani magana Allah ne amma bai sani ba halitta ne ko ba halitta ba ne ba imam ahmad bin hanbal yake kai ma dan ma kallo kuna tare da wani tunda dai Allah ya ambata da cewa magana shi ne tololi ka sallama cewa lalle alkur'ani magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan imam ahmad bin hanbal yake ina muka gargadi ina muka kashedi da ka shiga jariya kan wannan lamarin daman san bayan mun karanta shi yana daga cikin abubuwan da aka hana jayayya kansu irin wannan abubuwan misali kadari misali al'amarin da ya shafi kaddara mun gane mutum ya zo yana nuna ma cewa a'a ai Allah ma bai san abin da zai faru nan gaba ba Allah ma da kai shi sai abin ya sai abin ya faru sannan ya sani subhanallah to irin jayayya kan wannan da malumai suka ce in mutum ne da yake neman fahimta za ka yi tsar da shi ka fahimtar da shi amma wanda ya riga yanke shawara kan wannan to kaga in ka bude kohon jariya da shi imam ahmad bin hanbal yake cewa kai ma ka sabba kan layi to shi ba fahimta da yake so kuma kai da kanka yanzu in ka ci gaba da jariya da shi yana hutar da maganganu ne wanda za su iya janyo hushin Allah sannan kuma zai iya sallama wasu masu karamin tunani shi ba hakan irin lamarin nan ko kuma ganin Allah suke ta za a cewa wai wai tsayin bawa zai ga Allah bayan Allah ya ce la tarku al absar huwa ta yaya shi ta kawo irin wannan da lallai suna daga cikin wannan shine kuma kan wannan mas'ala ta cewa alqur'ani magana Allah ne ko kuma halitta Allah ne ha to amma in wani ya takulo ha sai a yi shiru a bar shi ya kamata a yi dole a tashi a mishi martani saboda ya tabo abin da ba a tabawa a yi bayani kamar yadda magabata haka suka kasance ko wani ɗan shi'a da ya zo wani rubutu yana cin mutuncin sahaba annan muhammad sallallahu alaihi yana cin mutuncin akida na ahlus sunna da aka kama ibn taymiya labari shine ya rubuta wannan littafin min hajji sunnatul nabawiyya to kage yadda ake littafin ya rubuta dan karami wanda bai wuce wannan ba aka mai kusan wanda zai iya yin goma sha shida nan shi wasu malumai suka ce da aka yi mai ce hawan jini ya kama shi kaga ai raddi kenan da wannan ne malumai suke kallon irin maganganu in mutum ya hito ya ya yaɗa shi muhashi a cikin al'umma ta hanyar yanzu sosiyo to ina abin da ke dai in akwai hanyar da za a iya mai ta kasar hito ya janye wannan shi buhar da ya ɗaya in kuma babu ha to a zo a mai masani irin yadda ya masani saboda shi buhar nan tashi da ya yaɗa abin da ke wanke tsaye ya bi ta kamar yanzu masu suka da yake tare irin wannan shi buhar da inda sauran to in malumai suka yi shi buhar ai za a tafi da jahilai da dama ko musamman in ka shiga cikin ƙauyuka za ka samu wasu sulaman ba karatun ba suke yi to duk wata fitina da ta zuba wanda bai karatu tana da sauƙin tafiya da shi tunda wannan fitinan ma ba dan Allah ya sa irin su Imam Ahmad bin Hanbal ibn sun dage ai da an shiga wani labari bala yanzu wani malami ne zai da aka mashi sai an karawa a kama a kama shi a zikirin karamin kashi a sai ce a ku saurara ni ma wada fahimta yanzu daga an sako shi gida in mai kokari ne sai ce to shi zai yanzu ya ba amma dai magana ya rinka tsara mutane na ga musu cewa wannan ba daidai bane ba ba da shi ke kimi ce kawai haka da ina daidai to shi yasa a lokacin kuma ba wani malami da ya sai daga kai ga imamu ahmad bin hanbal kamar yadda ake cewa la yufta wa malukum fil madina ba wanda zai fatawa alhali imam malik yana madina me yasa aka ce ba wanda zai fatawa imam malik yana madina ha bai ji ba ha ina ji mun taɓa bayanin wannan ko me yasa ai akwai malumai akwai sa imam malik a ilimi akwai wanda ana kallon sun ma shi ilimi amma sai aka ce la yusa malukum fil madina a bai ji ba yawo kamar yadda wasu malumai suke ambatawa shine wata mace ke tana wankan gawa da tana wankan gawan nan da ta zo kan farin wannan matan la haula wala quwwata illa billah sai ta bugi farin ta ce zai yi wahala farin nan bai taba zina ba kaji ko aikin da mutane suke yi kenan mai zuba ba farin ake bugu ba in kamu daga kawo ce sai ake anya waccan ko za su ganin tahiyyarta ni yake ki ga tahiyyarta ni wa da damun ina ruwanka duk malamin to kun sanya aka yi hannun nasa sai ya mallake cikin farin matai mata masu gulma tana jifa daga wankan gawa ta ce zai yi wahala farjin matan nan bai taɓa zina ba hannun ta yi mallake cikin farjin mace duk malamin da aka je wajen shi yaya yaya tsotsa yi shi ruha ha aka zo je imam malik ya ce a je a zo da matai da kuma gawai aka zo da ita hannun ma hannun matai ya mallakewa a cikin kwarin gawai haka aka zo da imam malik ya ce to ke da kina wankan gawan nan baki ce komi ba ta ce a ita dai ba su ce komi ba da dai ta zo wajen farin ta ce zai yi wahala farin nan bai zana ba ce kaji kazan yi yanke ka yi muta da tana raye gaban ta kike za ta yi ƙarin ki ma ko ta ƙare ta ki amma ta mutu ma sai da Allah ya kare mutuncinta yanzu ne so yi sai imam malik yake a mutu bulala 80 da aka mutu bulala 80 ta kazaji ko hannun ta hito Allahu akbar ba ai kaji fatawa da ta gagaru kowa shi yayi ba to yanzu gobe an zo neman fatawa ka kiya ku taurara muna da magana waccan kana ina to haka shi imam ahmad bin hanbal lokacin nan shi ne ya tushe ya dage dole dole sai an tabbatar da magana Allah subhanahu wa ta'ala dole sai an tabbatar da abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kai shi yasa aka tambaye shekara ne cikin shahin nan nashi miye yace yanzu wannan dai mas'ala ce wanda Qur'ani da hadisi sun tabbata akan ta ko yace kare nan kuma sahabbai duka sun ijma'i kan cewa al-Qur'ani magana Allah ne ba halitta Allah ba to me hukunci wanda ya saba ma wannan yake cewa ai babu shakka wanda ya saba ma wannan a ya saba ma Allah ya saba ma manzon shi kuma ya saba ma mu'minai kuma yake nan wannan ya kama hanyar fata kamar yadda Allah ya ce wa mai shafi rasulahu ko min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yatabiyana sabila min yaqo wai mun ne anan sune sahabbai sai Allah ya ce wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kenan yace duk abin da sahabbai suka hadu a kan shi to wannan abin shine daidai in duka sahabbai sun hada kan wannan to duka sahabbai irin wannan abin na kaddara da aka goma Abdullahi bin bin Umar ko kan cewa ga wasu can suna cewa ai Allah ba magana wata kaddara ba kaddara ne ko ba kaddara mara kyau sai ce a ji a cire wannan mutanen babu shi kuma babu yace yana rantsuwa da ɗayan su zai ciyar da dukiya kamar dukiyar kodu Allah bai amsa har sai yayi imani da kaddara to mu hana kaddara akwai matsala ma eh mun take ka bayani ne amma akwai matsala kamar yadda malamai suke cewa halin mutane kan kaddara guda hudu ne akwai asakata akwai eh asabar guda hudu ko duk sai akwai wanda in kaddara ta zo me zai fada sai fada cikin shin Allah shine ke imani da ita ko ya rika tuguma Allah to jami yaya aka yi ko ai akwai zai cikin mutanen mu ko wani ke to mu dai abin tun da mun zama yan kallo ka Allah yake mai da magana wai Allah ya mai da ta yan kallo sani da ya nema ya nema bai samu ba to kan ka hakura kai yadda za ka yi sannan akwai halin hakuri wanda malumai suka ce a nan ba kowa bane ba in yayi hakuri yace ya zama na matakin da ake so ya zama na saboda ni yanzu wani abu zai same shi wai yanzu ake ce ma wani sata aka mutu aka ce bar ma Allah ya ce wannan ba abin da za a bar ma Allah ba ne a to bin sanya bin sanya za ya ba yanzu da ana mai nasiya sai ce a wai shi abin da yake yi ai ne yana da iko subhanallah to ka dai ga magana tana da dai ma'ana mara kyau ko dai yaya ko da ko yana kallon yana da iko ya kai kara ko yi kaza ko yi kaza ko yi kaza sai ce to mun bar al'amarin a Allah mun bar shi a hannu Allah ba shi kenan ba sai ka shiga kai abin da zaka yi to ana son mutum in jarabawa ta same shi kaddara mai kyau ko mara kyau akwai wanda hakuri yake sani da bayan da zai misali a ɗauki yayi misali wani ya babu misali da kai in kawo wani misali wani ce na kawo shi a ban ji ba a kama kamar examen sau ina ji hmm? kace kamar examen ta yi shiru za ka son ka bada misalin ko wani ya babu mu yi ba da a ba mu misali Mhm. Hmm. Hmm.
tsakanin sai ka kama wani karawata wani karawata ta haka da fatan wani kawo ka kawo ka zuwa su zuwa sai da kankare babu alani yadda ake fata wajen ko ɗan ka yi abu nan sai ka rasu ka kawo.
eh to wannan zai iya shiga amma ba shi bane a rubutu kamar misali eh sai Allah ya kashe mamanka ko babanka kun gane an ɗauke su to yanzu bayan ka yi haƙuri in kana son ka samu sakamako dole ka yarda cewa wannan daga Allah ne kamar kaka yi haƙuri saboda ba yadda za ka yanzu kana kalla Allah nan da ya kashe mammaka ko babanka da akwai yadda za ka yi ka je ka dawo da misali Allah kiyaye ai shi ne ba hausa yake kamar irin haƙurin da babu lada sai da ka ga ka zo ƙarshe kace to ya za ni bari mu hakura a to shikenan annabi cewa inna sabra inda kalmatul ula ai ana samun kamar yau ka ga misali ya zo ai wannan kanta ne mutu ko akai ta ba ta hakuri sai ta kukan nan ko ha to wanda hakuri shi ba makawa ana son mutum ya yi shi to bayan kayi ha dole ka yarda da wannan kaddara da Allah subhanahu wata'ala ya dora a kanka ka ji tsinjinka yana mai yalwace kamar da ana salam da ɗan shi mutu ko yake cewa lallai rai ana cikin damuwa zuciya tana cikin damuwa idaniya tana zuba hawaye amma baki zai furtawa sai abin da Allah yake so kuma ya bani shi kamar yadda wasu kuma in matsalar ta same ku kaddara za ka ji suna abubuwa ko wasu za ka ga suna duk da kaya suna keke keke wasu za ka ga suna bugun jikin su duka mun bayanin wannan cikin karatun mu na ahkamun jina'i kina ana son mutum ya yarda da wannan hukunci na Allah subhanahu wata'ala sannan zai samu sakamako sai hali ya hudu shine hali na godiya lokacin da bawa ya tsinci kanshi cikin jarabawa ko ana son yayi ya yi godiya shi ne malumai suka ce to ta ya mutum zai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan wani abu mara daɗi da ya same shi wai shi suka ce shi ne ni in ya ga ko ya tuna irin sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi ta dalilin wannan jarabawa an gane kana ta kana ta haɗi kana da salula tsadadda kawai sai ka rauka ta ga ƙasa ta ta haɗi ko ta ce karen kada sai ka gama yawo wurin yan tubu an bubuga an bubuga sai ka ce to an bar ma Allah kana da sakamako ba ka da a sai dai ukuba ko sai dai ukuba to amma yanzu lokacin da tawa idan farko ka hakura sannan na biyu ka yarda da wannan hukuncin Allah ne sannan na uku a sai ka rinka gode ma Allah da ya baka ikon cin wannan jarabawar kuma ka yi kwaɗayi ka samu wannan sakamako da Allah ya tana da iya jarabu bawa ko wa bashir sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim ko ai kaga sakamakon ba dan kaɗan bane ba to Allah ya taimake mu ya dasar da mu in akwai masu tambaya ko inda aka yi ne kuskure sai a tunatar da mu insha Allah yau ma akwai kwari ma no saura minti no ha ba a yi no alaikum salam
kamar wanda zai
hmm wani abu da sami ka da wani misali zai kana da ikon sanin ba. Muna son ka da mhm domin kana jin kwanciyar shi mata bayan kamar ya yi masa wani abu na kusa da ka yi shi mata wannan a sa a yi shi ko ba kanka amsa mana ka ba kanka amsa ko kuma yanzu kamar ka haka ai sai ki sarki eh kamar sai uskure ne sai ka hukunta shi kan kuskuren kuma a'a bayan kamar sai kamar daga baya ya shi ya shi ne to a- a- an hukunta kuma akwai haƙuri kamar na wannan ne da yake wai wannan ke karatu yake cewa Allah ya ce azani ya tuwa zani kwajin dukkan wa ya nuna ma bi azza Allah ko karshe sai yake cewa wai Allah mai ne ne Allah mai ra- karshe sai ce Allah mai gafara ne mai rahama ne ne ce kai ai bulala dai kuma akwai gafara akwai rahama to ai karshe aya ba haka bane ba ko sai ce ƙarshen ayan ne da wallahu azizul hakim Allah mabuwayi ne gagararre ne kuma mai hikima ne ce to kaji to in ba wanda ya isa ba mabuwayi wa ya isa ya ce ai bulala din in ba mai hikima ba akwai hikima da ta sa haka yaro ya gama laifi bayan ka gama cuɗa shi kuma ka ce ga ya haƙuri
wannan da a tsani ko a abu ya zo masu kamar yanzu daga lokacin da ma ka amma su da ya
ah? mhm. to ai wannan ba hukuncin ka bane ba hukuncin Allah ne aiki ne da aka dora kanka bari mu bada misali kamar yanzu sai yaro ya zo ka aiki yaro da kuɗi sai yaro ya dama kuɗi yanzu sai zo bayan yadda kuɗin nan misali watakila ka san babu sakacin shi a ciki sai ka gama mai waɗa ko kuma ka ɗan tattaɗe shi to yanzu ai ka hukunta shi kan da yadda ya ne ko a to ai ka ga yanzu ba a gama shi da cewa da da ya dawo yace baba ko kuma garan farar ko kaza na yadda kuɗin sai ka ce iko Allah haka Allah ya kaddara to shi kenan babu komai zo a mishi wasu sai ka ce to yanzu ai ka kai da kanka shi da kanshi ya san ka mishi ne to amma yanzu kuma da yayin mutum ne nan ne ne a wata kila kira da sauyin hannu ka kai mai mali kuma da shi ke ko bayan kuma dan gobe na ayyukan wannan wannan bayan kamar da yanzu ai ka ya fa kaya ya danganta daga wani irin laifi ne misali lokacin kalla lokacin da aka ka ake tuguma Aisha Allah ya tsare mu baki ɗaya ba ita ba ma ita ta yi nisa da wannan da zina matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko yanzu wanda suke ya tsaya da maganganu akwai wanda Aisha Abubakar suke yana taimaka musu ko yanzu ko da gaskiya ta bayyana Aisha ba ta yi ba sai ce to tun da zai hada su da yau yayi ya yanke bai gora musu ba bai hukunta su ba sai ce ya yanke sai Allah yake kuma kan wanda Allah ya yi ta da wata falala a cikin ku an dan musu wani abu kuma su ce wani abu wani su ko ko to kaga in kana son ka hada abubuwa ne guda biyu kuma zai kuma da ina ga da sanin kuɗi da kuma mm kuma ya taɓa duk su kuma da zara an sa ke da kuɗi da ya sai ya ce fa in babu sakacin yaron in ka bincika amma yanzu in ka aiki yaro da kuɗi ya je yi wasa yadda kuɗi yanzu kai ka rungumi kaddara kan kuɗi da mai kuma sai ka hukunta shi kan wasan da ya tsaya kan aikinka mu gane to amma shi ma wasan in kai a kuɗi ha shi ke da
kuma da wajen amma shi ya kuma sa ke da gida in gobe sai mu sani sai da suke da wajen yan bukai an sa an da ya kawo kuɗi a kuɗi a kawo kuɗi a kawo kuɗi a
kai wani wani ne lokacin nan muna yara irin balo da ake kayarinta yanzu cikin mutum ya halwa mishi balo yanzu da aka halaba mai balo sai ya ji ba ya yi wanka ya yi ba ya ce nawa ba ko nufe ba ya ƙara nisa kawai ya ga balon na wata ba ta mushi wanka ha ba ma da sai ya ji wani gudu to ka ga ai da farko ya haku da daga baya ya kai ya ga da sake ai irin shi ne misalin da shi ba da yake ba da ko wai shi dubara ce yake so in ka gane kenan lokacin da aka yi na bai hukunci a bai ya so amma da shi kana jin ciwo ha abokin ka yama wani abu babba wanda kake tare da shi ko mai gidanka ko kaninka sai ka haƙura to lokacin nan da kai haƙuri kake da sakamako amma bayan ka gama zagi shi ka iya da za albarka a yi ta maka haƙuri ko ne tsora ha shi ne na yi to Allah ya shirya da mu a gane abubuwa biyu ne mabambanta ladabtarwa daban haƙuri kan laifi daban mun gane ladabtarwa ana ladabtar da mutum in yayi abin da ya kauce yanzu misali ka kama yaro ya ɗauki kaya ko ai yanzu ka ga zaka hukunta shi nan yanzu kai aiki ne wanda Allah ya dora a kanka ka ladabtar da shi kenan ya ƙetare hajji ne amma yanzu misali laifi ne na tsakaninka da yaro wanda yake ƙasa da kai ka aike shi maimakon ya sai sai ya ɗan ɓata lokaci in ya zo abin da ya kamata ya mace cikin minti talatin ya mace shi awa biyu da rage sai ka haɗe cewa na an dawo su sannu da zuwa ba ku ne ka yi wani hayya ce ka yanzu kana imanin ya rike ya kaga akwai a muna ganewa ai ko kamar misalin da malam ya bada kan sallah ne ai kaga in ka ga yaro na wasa da sallah ai shari'a ta kai sallah ka bashi kashi to ana aibun manin Allah ka bi ko a to amma yanzu kuma da zai komo to wani bangare ya shiga abin da yake kama haƙƙi ne na tsakanin ka da shi nan ma shari'a ta baka dama in ka so ka yaje in ka so kuma a dauki mataki kama a baka bul cikin kamara da wani ya gansa ya awon gaba da ita Allah ya kiyaye kana haɗu a ce wani ga ƙuran ka ce Allahu akbar wani kai ne kamar haka muna wallahi na ya ce ma to la hawla wala kayo ne ya ce to hawla bayan ya kuke ya kuma ba
kaji na ne ya ce wai an san ba ke ne an sa da sa wasu to da ai ba ai hakuri ba ke nan Ah, wannan na san malam rabu da shi zai yi ko sai ya ga su subhanallah to ladan to ai shi yasa kaga hakuri bai da sakamako sai aljanna shi yasa duk wanda ya hakuri da Allah Allah yake zai bashi lada ba tare da ya auna ba to saboda ni abu ne yake da ciwo kuma lokacin da kake son ake son kai hakuri lokacin da abu yake da radadi lokacin da abu yake da radadi kana jin ciwo abin an yanka ma mari ka zaburo a ce ya hakuri ka ce na hakura ka ce tsoro ne ji ba ya hakuri da yi Allah ya kire da mu abin da muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin rana kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alheri ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon bunke gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce masa dukkanin mu muna da bukatoci mabambanta Allah ka san bukatan bukatocin mu Allah ka biya mana ya Allah ka tsare mu da duk sharrin halittu baki daya ya Allah muna roƙon ka ka sa mutuwa ta zama na hutu ce gare mu ya Allah ka ba mu rayuwa mai kyau ya Allah ka sa mutuwa mai mutuwa mai kyau ya Allah kuma ka sa bayan mutuwa kunce kabari ta zama na hutu a gare mu ya Allah muna roƙon ka roha mana asiri wannan rayuwar ta duniya Allah fa tattanan da suke ta karewa Allah ka tsare mu ya Allah da abin da zai taba mana imanin mu Allah ka nisanta mu da shi ya Allah ka ba mu arziki mai albarka ya Allah ka yi zahara ga uwayen mu ga malaman mu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani ya Allah ka tsarkake zuciyar mu da muna yi da riya ya Allah ka raba mu da bid'a ya Allah ka raba mu da sharrin bid'a ya Allah ka tsare mu da shirka da sharrin mushrikai ya Allah ka tsare mu da muna yi da sharrin munafikai ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da duk sharrin habibu baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته